إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗorinmu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 23 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 439 wanda ya dace da sha biyu ga wata na sha biyu shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 121 a cikin littahi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitabil aziz darasi na 121 insha Allah a darasinmu na 120 muna dai cikin bayani kan nafakat ciyaswa wadda ta hau kan mutum wanda ya wajaba ka ciyar da su mun fara ta farko nafakatun rajul ala mar'ati daidai na yana ga lokaci ya zo da ya madasa kan ayar maganar ciyar da kenan mas'ala ta farko ya fara kawo maganar haƙƙi na mata nafaqatul rajul ala mar'ati ciyaswa namiji akan matar shi tana cikin ciyaswa wadda take ta doli ko mu ce farilla akan mutum sai fara da fadar Allah subhanahu wata'ala qala Allah ta'ala wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaina kamilain liman arada an yutimma rada'ata to ala mawlud lahu rizqun wa kiswatun wa kiswatun bil ma'ruf ka faɗar Allah cewa Allah iya magana kan walidat nan alwalidat ana ana nema na uwaye mata yurdi'ina auladahun sireni ko cewa suna rainan ɗiyansu nan yurdi'ina ci ana ne khabar nabi ma'ana amar ma'ana cewa umarni ne amma khabarin labari ba kamar abu na umarni ba ki kaza ko ki kaza masu ma'ana abin da yake dai da kullum adatan rainon mata raino da ake yi shekara biyu nan kamar da cikin tafsir ibn kasir a kan gano na ibn abbas da dama daga cikin salaf wani aya tana magana a halin a halin rabuwa ne magana ta zo wadda aka saki nan da ake samun rigima tsakanin mace da namiji wajen maganar reno wa yake da haƙƙin nawa za a biya kuɗin reno nan ne ake irin wannan rigima a nan ne kenan aka kawo wannan mas'ala ta zo ta iyakance muddakin da ake kira da arada'a shekara biyu su ne abinda yake na reno haka ya zo a ƙur'ani haka ya zo a sunna har ma za iya cewa abinda ake kira ba maganar rada ba ta haulaini mana babu maganar reno bayan shekara biyu abinda ake cewa reno abinda aka ba yaro nono a cikin shekara biyu zuwa baya a wannan hali an san irin abinda ake na maganar zama da ake na shawara da maganar ɗora kuɗi ga mutum a halin shayar da yaro to sai aka iyakance nan magana in za gano ba umarni ba ne ba na dole sai an yi shekara biyun fadar gaba da ya ce yurdin auladun haulin kamile ne ya ce liman arada an yutimin rada'a kenan ba maganin wajibci a ga wanda ya so kenan nan kololuwa ce shekara biyun kenan ba umarni ba ne ba Allah yi ina wani bai kawo magana ba ga mai so kenan ba magana an doki ba magana mace ta ta dole a adatan haka aka iyakance iyaka ce aka yi iyaka aka yi amma ana iya ragewa ƙasa da haka kuma nan bayan haka cewa wai ba dan ba cewa idan dan kaba da kiwon mutum da kiwon aya ka hujja cewa da kuma musamman tambayoyi kana ce yawan tambaya ga mata an ce yaro in shekara biyu ba a bashi nono nono ya zama haramu gare shi dan Allah ya ce shekara biyu ne haulai na kamilain ba magana bacci ba yaro ko da ya ba shekara biyu baya in uwa ta ga dama tana iya bashi nono ya sha duk da da akan kawo su maganganu na tsammanin wara buka tsammanin cewa a yaro in sha nono ko inda cikin kanan shi ko wane ya cuta wanda wani dai darasa ta ilimi na bincike yau da kullum ci gaba ta taba an tabbatar da ba wani matsala komi suna cewa likitance suna cewa ko da zai sha nono har aiko kanan shi nono bai mai komi ba abin da zai mai da ya sha nono wai mabi ko ya sha nonon ciki ba abin zai mai yaro wannan ba wani illa ana abu ne a hakika an bincika gana to kuma haka a shari'ance shari'a bata hana ba ko bata haramta ma yaro shan nono ba dan ya shekara biyu wannan wata rigima ce aka rihi wani hukumci ne aka rihi na maganar tattaunawa tsakanin mace da miji wajen shayar da yaro iyaka shekara biyu ne kuma sai tsaya yaro ya za a yi kudin tuwo za a bashi ba kudin nono ba da ana magana ta maganar kudin nono da za mu ga cikin talaq Allah da yake magana kan mata da aka saki ya ta askinin hunna min hasa sakantu min wujudukum ko yace ku zamanar da mata a in mana ku zamanar da mata a inda kuke zama daga bakin halinku wala tudaruna tudayku alaihina kada ku cutar da mata dan ka san an ce kaka fita da gida to kaka mata wani abu na gallazawa wanda zai sa da kanta ta bar gidan ta sha wahala Allah ce kakka mata kana wala tudaruhunna tudayqu alaihin Allah ce kakku gallazawa mata dan ku kumtata musu yace wa an kunna ulata hamlin in kuma matan da kuka saki suna da ciki ita fa anfiqu alaihin hatta dan hamlahun Allah ce ku ba su ku ciyar da su inda ciki kenan za a ci gaba da ciyar da ita har sai ta aihe abin da yake cikin cikinta bayan ta aihu yace fa in arda'na lakum in kun mutu Allah bai kai da kai ba barka ba ka bata ka bata ka bata ci da sha ta ayu kuma aya ko yaro to fa ina da lakum in suka muku reno anan ma la ce fa atuhunna ujurahun duna yawa cikin doka ta tsarin musulunci a ya mai doka yanzu kuma ka bata la na ajar ne ba kudi ya bane mana danka bale a yanke maka a ce kaza zaka bashi kaza ko yanke alƙali yanke a nan lada ne dawa ake maganar ladan aiki da mai aiki kirin mace take da haƙƙi ana a tattamna bakin halin mijin sauransu a tattamna a ga nawa za a ba ta lada ko ala ta ujura kun da kuma masu cewa ta amshi kudin nonon ɗanta halaka ki amsa halaka ne Allah halatta miki ki amshi kudin share ɗanki nake ba nono kuma Allah halatta ɗora wa miji inda aka ɗora mishi ya baki abinci haka aka ɗora ya baki kudin nono kaga nan kenan ka san a halin rabuwa ne don ba rabuwa dama kake wata da dama na ana magana a halin rabuwa ne ake magana ba tana gidanka ba kuma can magana haka magana renon yaro shekara biyu ba hujja bace ba ta masu cewa hujja cewa qur'ani ta wa yaro shekara biyu ake wani nono shekara biyu ake aiwa bakin shekara biyu wannan mace ce wadda take aka saki ita ce ake wannan magana a kanta aka kawo magana shekara biyu kuma ita ba Allah ba yanki ya ba Allah ya ce liman arada antum rada'a ga biyu so ne kenan ƙasa da haka aka yi ba mu challenge ne qur'ani ya bada dama da kuma suka wacce aya suka hujja ta magana hujja da suke kawowa wa qur'ani ma akwai magana wai yaro magana mai kace ta tana mai rage aiwa sauransu wani aya ba tana tana magana ne kan wata mas'ala ta tsakanin mace da miji aka rabu to baki iyakar da za a dauki kudin nono wanzu a biya lada ga mace na shayarwa shekara biyu yace in suka muku reno fa'atuhunna ujurahunna ku ba su ladan su yake cewa atamiru bainakum bi ma'ruf Allah ce kuma ku zamna ku yi shawara na tsakanin wa tsakanin mace da miji nawa za a yi nawa za a bada yace in ta'asartum fasturdu lahu ukhra shi ma aka zo tattaunawar tace jika ka wani jika 50 ko jika 40 yace a shi bai bada 30 bada in aka kasa anan ne kenan aka kasa samun daman shiryawa ta kiya ya an bata kashi kuma ya hana to anan an bada dama sai a nemo wata daban mai shayarwa a yi kwantara a biya ta ɗan uwa da uban yaro ba a shirya ba wannan shine magana kenan wannan shine kenan aya a takaice tana magana ne akan waɗanda suke halin rabuwa ne ba haka ba kurin Allah ai ake magana kuma ta ya ta ya ta ya ta shahada shekara biyu kaza kaza a halin rabuwa ne to nan shi dai nan ala kulli halin magana ko da halin rabuwa ne Allah ya magana cewa wa alal mauludu lahu rizqun kiswatun an dora ma uban yaro mana wanda aka ma aihuwa shin wala mauludu lahu wa'adana maulud lahu ma'ana wanda aka ma'ana uban yaro shi aka dora wa rizquhun kiswatun bil ma'ruf aka dora ma ciyaswa da shayaswa ga ma'ana yaron hadda o yaron a wani halin halin ma'ana halin rainu dan kenan shi zai biya wannan kenan zai iya nasa kamka wani aya magana haƙƙin ciyar da magana mata akan namiji shi ma'ana uban yaro shi ke ciyar da ita ya taman hayyara an hakim bin mu'awiyya an abi anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma haqqu al-mar'ati 'ala az-zawj فقال قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى رواية ابن ماجه أبو داود ابن ماجه سروته hakim bin ma'awai yake bada labarin cewa a bashi ya bashi labari wani mutum ya zo yawa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqul mar'ati ala zawj me haƙƙin mata akan miji nan ya kawo magana ta ce suwa da tuhatarwa ya ce an yut'imha idza ta'im in ya ci ya ciyar da ita wa an yaka suwa zaktasa haka in ya to in ya tuwa mata tuwa nan ma'ana kai mataka ka ci kaka mata da yunwa kuma kakka kai da sutura ita ba sutura amma wannan ba iya hukumta ba wai daidai yanzu abin da na ci ita ma kai tsaye ta ci yakan yi mutum aje wani wurin wata liyafa ko an ce ka kama ta gida ka ga yata sau nawa nan sallallahu alaihi wasallam sai matsala ma a gidan ma abinci ya je gidan da cikin sabai ko har ma su yi magana a hudu abinci a ci abinci ko ta ya kai gida nan ana magana kakka barta da yunwa kai kana koshi kaka bata ba tuwa kai da tuwa shine magana kuran ba ana neman daidai ka yi dimki ga mai kamar dimki ka ci abinci fala guda kai ma ta fala guda duk da an sa abu ne sananne aka ci bil ma'ruf magana mu masha bil ma'ruf bai dacewa kai kana cin mai daɗi ita ba ta da mai daɗi wannan an san da magana san dace amma ba ana neman wai wannan daidai a lokacin cin kai ita ma ta ci iya bata bukata ma to nan shi magana kenan ka ci yadda ita in kai kaci ka tuhatar ta mata kaya mana kai ka tuhata mana kana da kaya ta maka mata kaya sai wa an suleiman bin amr bin ahwas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wastawsu bin nisa'i khaira فإنما فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفحشة مبينة فإن فعل فهجروهن في المضاجع وضربوهن ضربا غير مبارح فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن وأن رواية ابن ماجه يارو حديث عندك إمام الترمذي إمام الترمذي ابن ماجه abin da yake ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kalma ta tambihi ta jan hankali za a gama wata magana mai muhimmanci ta tambihi ne wastausu bin nisa'i khaira mana ku kula da magana wajen mata mana ku kula da alkhairi game da mata ko kuwa junan ku umarnin kulawa da rike mata da kyakkyawa fa inna ma hunna awanun indakum domin su matsayin mata a wajen ku awan jami'a ani mana asir kamar wasu fursunan yaƙi wanda suke hannunku kamar wasu kamammu ne na yaƙi aka sa a hannunka kamar wasu kamammu ne kamar zaman bawa da kalmar mallaka wa'annan mata kamar zaman wasu kamammu ne a hannunka lasta malikuna min hunna shay'an ghayra zalik ba abin da kuka mallaka a wajen mata bayan haƙƙi na kyautatawa da mu'amala ta biyayya da aka dora da mata kanku mana ba dan an ce ga mata ta kasanka amma baka mallaki wani abu daban ba a kanta bayan magana ta kyautatawa ta zamantakewa illa an yatin bi fashita mubayna sai inda suka zo da alfasha ke za a kyauta musu iyaka kyautatawa to inda suka zo da alfasha bayan na ce nushuz suka tada karan hanci suka ki biyayya to a nan ne nasi ya zo na maganar su ma a ɗangar za musu ya ce fa'in fa'anna in suka yi nushuz shi ne kenan alfasha kenan mabaina in suka tada suka ki biyayya ga miji suka yi bore to ana Allah ce fahajirun fil madaji ku kaurace musu a wajen kwanciya matakin bayan can nasa kwaya kama magana fa'izurun akwai magana wa'azi na bi kanan ba amma mana bayan wa'azi ai shi me sa aka yi kamar me yasa ba ka fa'izunu fa'izuhunna ba kuma gashi ta aya ta ka fa'izunu wajurun ai ana magana anan magana kyauta ta musu nan magana hanya ce ake ta gallata mana ita ma a dan taba ta shi za ka magana abin da shahe ta wanda ba na isani bane ba magana bugu kai magana kauracewa magana ta bugu a da suna cikin isani ba cikin isani bugu da kauracewa ke shi ba ba han kawo ba ka magana wa'azi a don wa'azi ba magana gallazawa ko magana bugu ko wani shiga a shi sa aka magana kurin anan aka magana kauracewa magana bugu kenan ana magana kyautatawa to amma anan da an ce an ɗauke wurin da ba a maganar isani kenan da su ma za shi za a taɓa jikinsu a wannan hali ne a halin kenan ta da karan hanci za a ƙaurace mata kenan a hasa biya mata bukata ta kwanciya magana kenan ba a biya mata bukata ta kwanciya kuma wadribuun kuma wannan mataki bai yi ba kuma aka magana bugu a mace darban ghairu mubarrih bugu ba mai rauni ba wanda zai hudo tabo yayi illa ko ya karya ba shi ba wannan shine yace fa ina ta'ana fa ina ta'anakum in suka muku da'a bayan kauracewa ko bayan dan taba bugon fala tabgu alaihin sabila kako ne wata hanya daban ta cutarwa kuma su kenan shi kenan a koma a ci gaba da kyakkyawar mu'amala ba magana gallazawa ba magana bugu kenan ko kauracewa ala ba wannan sai ce ala kaman ce mun ta kushura a Hausa yace inna lakum ala nisa'ikum haqqa ku sani cewa an dora muku an dora muku wani haƙƙi na matanku a kanku mana an kuna da mina ce an dora muku an dora matanku wani haƙƙi naku kuna da wani haƙƙi da aka dora wa mata inna lakum ala nisa'ikum haqqa kuna da wani haƙƙi da aka dora wa matanku haka wani nisa'ikum alaikum haƙa su ma matanku suna da wani haƙƙi a kanku da aka ɗora musu a kansu kai su ma kenan ku maza kuna da haƙƙi a kan mata mata suna da haƙƙi a kanku kana kenan kowa kenan haƙƙi a kanku kenan inna lakum alan sa'akum kenan ku kuna da kenan haƙƙin ku maza alan sa'akum akan matanku haƙƙin ku ne aka ɗora matanku haka wani nisa'ikum su ma mata suna da alaikum akan ku wani haƙƙi kinan kowa iya da haƙƙi akan kowa ya ce fa'amma haƙuƙu ma'ala nisa'iku amma yanzu ka zai ba kuma bayan bayani haƙƙinku akan matanku falayu ta ina furshakun manta karhun kada su ɗora wani kasu ba da ku ga wani wanda ba kwaso kenan kan wanda kan wanda suka san ba ka san shi ko da dan wanta ne ko da dan wanta ne ko dan gidansa ne in ta san ba ka so zo gidanka ba ka san baka da abu lamarin shi ba kar ta huddo mai shinguda ya zama na a sama a gidanka ko da dan wanta ne wani halitta je gidan naka in ta san ba ka san ba ka san lamarin shi wala ya azanna fi bitukum liman takrahun haka kasu ba da uzunin wani shiga gidansu wanda ba ku suka san ba ka so ba ka so je gidanka ko dan wanka ne ko dan wanta ne ta san wanda ba ku shiri da shi baka da lamarin shi ba ya dan duniya ne dan wanka ne amma kai baka da lamarin shi ba ku shiri to wanda kai zo gidana to katta dan baka nan ta kawo shi ta bashi muda ko ta ce wani ya sallama a kunu a tsaya kowa ko da maharbin ta ne ko da maharbin ta ne to ya tsaya kowa kai shigo mai gidan bai nan ya hana kurin bai na magana gidan shi da katta ba shi uzurin shiga kenan katta hudu shi hudanka wani ba ka so kuma haka katta ba da uzurin shigowa ma ga wanda yake ta san ba ka san shi wani haƙƙi na mai gida gidan gidan shi ne ko da ɗan wanki ne ya ce bai buƙatar shi gidan akan samu irin wannan ya ce ala wa inna haqqahunna alaikum ku su kuma haƙƙinsu mata a kanku an tusinu ilaihin fi kiswatihin wa ta'amihin ku kyautata musu wajen tuwa da abinci kina ba su mai kyau tuwa mai kyau wata za ta yi kwalliya ita ma yadda ake kallon na titi suke jin hankalin mutane ita ma an ta za a kalla da an san yadda kwalliya ado ke jin hankalin namiji to kenan kaka barata ita kwacan babu ta tagara kuma kana kallon na titi tabbas na kenan ita ma tana da haƙƙi don kenan duka mai musulunci kenan ma dawamar da soyayya dawamar da kyakkyawar zaman take alaka da mace namiji kenan sa kayan kai kanka zai shahe ka kenan a kyautata mata wajen kaya haka kuma a kyautata mata wajen ba ta abinci mai kyau kada kai ka ci mai kyau ka ba ta tsanwa kai ka je ka shiga zaure ka shiga runwa haka suke shiga runwa dan datse kullum shi can abin shi dan datse da ci so ka kama su da daudo su da san wasu da sun ci dai to shi ne mana wannan ba ta kama ba bai kamata haka nan ba amma kai ka shiga ka shiga runwai ita ma ka kama su nasu shi ne magana to yi magana yawa kun shiga tare ba da yawa akan samu haka da gaskiya sai su kullum sai garin kullum ma kone ya shiga garin amma su mata yana sai labari kuma da karantar da kai maganar mace ya talaka ce da ya mai kuɗi ce tana da wani haƙƙin a kanka ka ba ta tuwa kyakkyawa tuwa mai kyau haka abinci mai kyau ba tanwa mara kyau dan alƙawai ce ko da talaka ko abinci a ce a bata tsanwa da daudawa dan alƙawai ce da waki to wani ba hanya bace ba haƙƙi ne ka ba ta baki iyaka bakin ƙoƙarinka tuwa mai kyau abinci mai kyau ya ce fanafakatul mar'ata ala zaujiha wajiba ciyar da mace da akan mijinta dole ne wajibi ne akan cece da ita wajibi ne miji ya ciyar da matan shi walirajul ala hadi nafaqati al'ajar wa thawab shi kuma namiji da aka dora mishi eh dole ne ya bata ci da sha to shi baban zabawai iya da lada lada za a baka e lada za a baka kan sakamako amma idza tasaba hadhihi nafaqat inda Allah amma zaka samu lada in kai dan neman lada a wajen Allah kaka ne kun abin da kun jaraba ta idan huta kun wannan abin kun yara kun jaraba kun kaga yau sa lada wannan jaraba ta annabi ya ishe kun ga ishe ga jaraba ta kaga huta a kai da neman Allah ya baka lada da Allah ya ban lada kuma kai mai imani kai wannan abin ta wani an dora maka ka sabake haƙƙin da ke kanka Allah ya baka lada ta gode ba ta gode ba ka samu lada shi yaron ya saka bai saka ba ka samu lada na kwadda ya kaɗi wajen yaro akwai yaro akwai masu butulci uwan za su musu amma kuma su manta da uwayen haka ta mata akwai mai butulu kai dai kayi abin da yake kanka ka sarki wajibi kuma Allah baka asara a wajen Allah ko da shi ya butulci ita ta butulci Allah ya saka ba ladanka sace kullum mutum musulmi zai mu'amala da mutum eh mu'amala da Allah kamar mu'amala da Allah ne Allah ya ce to idan Allah shikenan mu Allah shi ya ce yan wa musulunci ba magana da ba abinci wannan aka ce abinci da zaka ci a cikin ka wani mai imani da ya san meye ma'anar lada a wajen Allah idan zaka ci tuwo dan ka samu ƙarfin ibadar Allah sai ka samu lada akwai in ci tuwo ne maganin yunwa gurin in ji dam baka lada ka ci tuwo da niyyar ka samu ƙarfin ibadar Allah kana kusa da kuma mace tuwo kun dan ci tuwo ko raye ya karon a irin ya bauta mu Allah yalla baka lada tuwo wanda zaka ci tuwo zaka ci da kanci Allah zai baka lada balle magana mata yace kenan Allah zai baka ladan wannan ciyas da ita da kai in ka nemi ladan a wajen Allah in ka yi dan neman ladan zai kai maka hujjoji duka da haka an saba da abin da aka ce kaza ba abin da kun hira ko ne da nasi wannan zubin da ya maka ta cewa ya karantar da kai ciyar da iyalai akwai lada ga hujja ya har da ruwa da bukhari ya kawo muslim ya kawo da sauran wurare ana abi mas'ud al-badri an annabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqa wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa kaji hujja shi da wani gidan abin abin musulmi ke ce albadar yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muslima lalle musulmi idza anfaqa ahli ala ahli in ya ciyar da iyalan shi kai ya ciyar da in ya kashe wani abu akan iyalan shi duk nan nafakar da akan iyalai amma yayi wa huwa yahtasibuha kaji sharadin ya kashe kuɗi ga iyalan shi amma iya neman ladan shine kanata lahu sadaka wannan cesewa da yayi tunda yi yayi dan neman lada za a bashi ladan sadaka kaji nasi wannan wa bukhari ya ka muslima ka sanan wurare wa an sa'ad mana bin abi waqas qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في ثمرتك تمام رواية بخاري كا مسلم كا كسورة مراري سأبو داون سأي هكا نقا وانا سعد بن أبي وقاص لوكacin da ya samu rashin lahiya a bude maka ne naga maka ne dai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kame ziyara kware ya bugu kuma ya sare iya ga shi ke mutuwa zai ma inda wanda ke cewa shi ya gan zuga shi ya da dukiya mai yawa kuma bai da kowa hidi ya mace ya ga raba dukiyar tashi ma ba da duk annabi a kakka ba da gaba daya wanda ta kai dai har ya kai ga maganar sulusi ko to a nan annabi ya ga mashi kenan muhimmancin dukiyar kuma da magana barin iyalanka talakawa gwanda ka rike yake ce mace duk abin da zaka bada innaka lan tunfik nafaqatan ba ciyaswa da zaka yi na ciyaswa tabtagi biha wajen Allah kana neman yarda Allah fuska Allah kenan kana fuskar Allah mana kai dan Allah duk abin zaka kenan in dai ka da neman da Allah illa ujrata biha sai Allah baka lada nan kenan ba sai magana ba ta ta maganar maganar mata duk abin zaka bada na dukiya kai dan neman lada sai an baka lada sai an baka lada kan wani abin da ka bada ya ce hatta lukumata ta ji alwa fifin ataka hatta da lomar da za ka sa a bakin matarka magana kenan kenan hau abincin iyalai wannan loma ɗaya ta sa sai allah ya baka lada kan wannan loma ɗaya da ta ci a gidanka kakin ba wahala bacci ya kaka ɗauki abin kana wahala banza kana ta wahala da iyalai ba hala kake kana cikin ibada da da kai samu mun zai ce ka ka hurhura ka ba kana kana haisa zagi wani in su gana waye a'a la da Allah da baki baka baban za kai ba cikin rayuwa ne cikin ibada ta game imani duka cikin ibada ne Allah zai baka lada ko sun gode ko ba su gode ba ko sun ko ba saka ba kai dai ka sarke na kuma Allah zai baka lada ba kai azara ba eh yace bal bayan ma maganar cewa za a baka da an hika game da abu da kaɗan eh duk abin da ka bada na kuɗi ka kashe ko me in ka yi don neman da Allah Allah zai baka lada ya kawo ko da abin lomar da za ka sa a bakin matarka tana da lada nan yake shiga maka ko zai ka kamar wani karamin lada ne sai ka ce maka ba magana lada ma yace inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ja'ala nafaqata 'ala al-mar'a a'zam nafaqata ajra bayan maganar lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ciyar da mace iya daga cikin abin da ya komi lada a ladan ma ladan ba karami ba ka dauka karami lada ne a yace annabi ya sanya ciyar da mace iya cikin abin da ya komi lada kenan lada ne babba ba hala bace ake faqal ga shi maka hujje shi ba ba hira ba hira bace ba duka yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace dinarun anfaqatahu fi sabilillah dinare da ka bada aka sallata fi sabilillah ko wa dinarun anfaqatahu fi raqaba da dinaran da ka bada wajen yantar da bawa wa dinarun tasaddaqata bihi ala miskin da dinaran da ka bada wani talaka da karamin karfi a duk dinare ko dinarun anfaqatahu ala ahlik da dinaran da ka ba iyalanka ko daga ka ba da bizibillahi ko ka ba da akan akan me aka ce yantar da bawa ka ba da akan muskini to zasu magana yake cewa a azamu wa ajara wanda ya girman lada allazi anfaqatahu ala ahlik dinaran da ka ba iyalanka ruwa ta musulun ko jihadi za ba hankula da gida ba ko waje ba ko za a ji har wancan bayan ba ba da gida ba har manzo Allah yake cewa ma wanda ya kula da iyalan mamaci a gida ka ba wani yahu ta jihadin ka kula iyalan kai ma kaman ka je kai jihadin ne ka kula su ma ba ba shi ba kenan iyalai su ne gaba annabi ce shi ne wannan ruwa ta tama musulun kenan mahi girman lada Allah kaɗai ka da sama lada da an gaya mana ma na fi sabi lillahi ma dinari kaman ka bada an ka bada zalimin zama zuwa ɗari bakwai abin zuwa sama ko to wannan ba sama Allah Allah da ma yawan abun kenan dai tabbas kenan ana annabi ya kwatanta ya bayanin dinaran kenan cesuwa wal tahilada ta ciyar da iyalai kaga ma mutum gaskiya wannan iya sa mutum rage mai damuwa rage maka damuwa da matsala ta iyalai kamar ka ɗauka abin kana ta wahala kun da iyalai kamar abin kana wani wahala kamar kake abin wahala ce kake abin ya gaje da kai magana kana abin ne ibada kana ma kanka asusu ne kana abin iya zuma cikin sauki baka bakin cikin kashewal kun baka damuwa gaba kamar kana wahala ta banza eh ba wahala ta banza ba kana yi ne kun da Allah Allah baka lada man kai cewa yaro ya maka za ko su maka wani yaron zamani wani gutuma ga shekarar wani sai gutuma ya tsara sa da matansiyon wani yaron Allah da zaka iya wani yaron da uban zai mace ga suke ma uba uwaye wasu yaran Allah tun tafiyar wani tafi da gaggawa ya mai duk wani duniya amma ya girman zukurin ya abin da gara mazai ya mai butulci ba ruwan shi da shi bai ji abin da gara mazai wani ma zuka neman Allah kashe ma gaba daya na haka kenan wannan kai kai kurin dan Allah kai da niyya kuma Allah zai baka lada na musamman abin da kake ga kada kamar kada kamar kana wahala ne ba wahala kake ta banza wahala ce mai lada wannan shine abinda kenan yake wannan babi yanzu ya gaya maka dai cewa ciyar da mata ga lada yanzu kuma bangare cesawa ta biyu ya ce na faƙatun rajul ala iyali mutum ya ciyar da iyalan shi kenan iyalai ba mata ɗiya kenan ahalka ya ce faɗi da ruzukan rajulu a wuladan wajaba alai nafaqatuhum bil ma'ruf idan Allah ya arzuta mutum da diya an wajabta ma ka ciyar da su bil ma'ruf bakin gulgudan kyautatawa Allah baka yace qala ta'ala wala tu'tu sufa'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman qiyaman warzuquhum fiha wa kusuhum وقولوا لهم قولا معروفا na ya shakwata maka mahimmancin dukiya a cikin rayuwa ba bane da banza ba ana kula dukiya tana mahimmanci cikin tafiya ta al'umma Allah ya magana ga asali marayu ubansu ya mutu dukiyarsa ce amma ganin suna yara duk da kayansu ne sai aka hana a basu aka baku kulawa ko waliyai aka baku kulawa da wannan dukiya sai aka mai da dukiyar kamar taku ce tolatu tu sufa amwalakum kakku ba wawaye dukiyarku nan wuri ne yana magana ga waliyan al'amari game da yara marayu ka a basu ta ce maka a basu yace amwalakum dukiyarku Allah ta ja'ala lakum qiyaman wanda dukiya ita ce Allah ya sanya zaman rayuwa kyautatar rayuwa tana alaƙa da dukiya sai da dukiya rayuwa take kenan ba kenan dukiya kenan ba kan wasa bane kuma dukiya ba abun wasa bane ba wasa da dukiya ba bane mutum ko da tashi ba bane bata ce dan umar shi ne mutu a ba shi abin da gara masa a ba a bari don aka almunzari ne la ta caro ne ba a bar mishi dukiya ne Allah ci ku rike wa kusum warzuqum fiya ku ba su abinci wa kusum ku tuhatar da su وقول لهم قول معروف وقول لهم قول معروفا wasu magana ya hakuri an kun bi an ba ka ya hakuri haka warware haka gane ana mai magana mai kyau ana ana ana ana ana mai tattalin abu a bashi ci da shi a jiki amma ba a saka mai hannu ba su kame ragama kenan ne ya kusa manta maka magana cewa kenan za a ciyar da su a ciki a musu tuwa amma ba a ba su da hannu eh kenan da ita za a kula da abin qala bin abbas kan tafsirin wannan aya abdullahi bin abbas yake cewa معنى وانا آية كده لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وما خولك الله جعله لك معيشة فتؤتيه من عتك أو بنيك ثم ينظر إلى ما في أيديهم ضد أصل آية ترى ما شيء كما وانا آية أنا ياكا وتأسوك ككا kashi wani aya cikin fasara kakka mai ka dukiyarka da wani abu da Allah ya baka mulkin shi maka warka Allah da abin da Allah ya baka naka mulki kakka meka shi na rayuwa wanda Allah sani da shi ake rayuwa fatutihi mar'ataka abulin ka meka ma mace ko yaro ko diya da yanka hannunsu su bata kenan su mutan zuwa lama fi ajin kun ga zo kana diba kai ga neman neman hannunsu walakin abu abin da zaka ce amsa kamalaka ko asali ka rike dukiyarka ka gyara ta wa kun anta allazi tunfika alaihim min kiswatihim wa mu'unatihim wa rizqihim ka zama to kai ne mai kula abin kai zaka ba su ci da tuwa da duk da wani su kai hannunka take kai ne abin kai da kai kai da kai sun saba kenan kai da mas'ul kai da sun saba kin abin ba bari a ba bari hannun su mata da yara wa yuraqibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nafaqati ala al-iyal fa yaqul kuma nan sallallahu alaihi wasallam iya kwarai kwadaitarwa iya kwadaitarwa akan ciyar da iyalai yana cewa afadalu sadaqati ma taraka ghina wal yad al ulya khairu min al yad al sufla wa bada bi man ta'ul taqulu al mar'at imma an tut'imani wa imma an tutalliqni wa yaqulu al 'abd at'imni wasta'milni wa yaqulu al ibn at'imni ila man tad'uni wannan wai imam bukhari kawai ruwaya annabi sallallahu alaihi cikin kwadaitarwa da yake annabi kenan yana kwadaitarwa kwarai iya kwadaitarwa akan ciyar da iyalai sai ke ce a wannan ruwaya afdalu sadaka sadaka da ta koce mata ka ganin wadda aka bar ta kenan bayan kai wadata ka bayan ka kenan sai muke yauni da yake kanka ba kai ba da matsala gidan matsala ka shefa a nesa abu sadaka da ta bar wadata ta bar kenan kai ka sarki abin da ke kanka ga su suna kallo ka ba waje hecca waladul uliya kharin min miladul sufla hannu na sama shi na ƙasa mana mai badawa shi yahi ya amsa hecca wa bada abi man ta'ul kullun ga dukiya ga ba hannunka ka fara da wanda ya wuni shi ke sama kai kanka ka fara mata ulan wanda ya wunin shi ke kanka a san kenan mata kana diya wanda kai ne kenan wasu ula kansu ka fara da su ya ce ta ƙullu mara mata na cewa in ma an tuta imani wa in ma an tuta liƙani mai gida ɗayan biyuwa ko ka banci da ko ka ba ko ka ce ko ka sake maka iya haka wani ba ko ka saki ko ka ce ko ka sake ta maka iya shi za ka ce maka halina maka haƙuri ma ko ka sake ni ma'ana kenan ita ka bata ko ka saki bawa na cewa ad'imni wasta'milni ka ci yadda ni ka kuma sa na aiki bayan ka bani ci da ciki da yunwa an yi aiki ya gabewa shi kuma da na cewa ad'imni ila man tad'uni baba ka ci yadda ni wajen wanda ka bar ni kidan shi da kowa ya kai ga da ke bai da kowa ya kai wa an sauban qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nama ruwa imam muslim ya rawaito haka imam tirmidhi thawbana ke cewa qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyali eh thawbana ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce mahicin dinari da mutum zai kashe a cikin kudi da kashe mai kudin da kashe wanda ya kowanne dinarun yunfiquhu ala iyali dinaran da ka kashe ma iyalanka ya kone lada lada gari kwarai kai wasa da shi wa yuhadhiru min al-bukhul fi an-nafaqa wa yuhadhiru min al-bukhul fi an-nafaqati 'ala al-iyal kuma nan sallallahu kuma annabi ya tsawatarwa ya tsoratarwa akan ruwa matse hannu akan iyalai kana da hali da wadata ka matse ka bar su da kyal irin gidan talaka Allah ya baka abin zaka gidanka ya wadatu a ci mai kyau a sha mai kyau ko a samu da kyau awo don su sha wahala ne kamar ɗaya musu hannu bai dace ba bai dacewa lalle ba su annabazananci amma kakkan matsewa iyalanka alhali allah ya baka abin za su wadata annabi iya tsoratarwa akan haka akan yin rowa wajen ciyar da iyalai fa ya kula iya cewa kafa bil mara ithiman an yi dayi a manya kotu nabuwa abu dawud ya ruto ta hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya isan ma lahi kurin kina lahi kadai layin tozartar da wanda kake ci da shi ya ishe ka kina a ce ka tozartar da iyalanka wanda haƙƙi ka ce da shi ka bar shi to wannan zinin kada mana ya sai halakar da kai zinin rashin kulawa ko tozartar da iyali kada ya shiga mana ya sai halakar da kai yace fa in adda ar-rajulu nafaqat fa in adda ar-rajulu nafaqat mar'atihi wa iyali mu'tajiran falahu ajruha yace kenan idan mutum ya bada ciyaswa ta matar shi ya ciyar da matar shi ko iyalan shi mu'tajiran iya mai neman lada falahu ajruha za a bashi ladan wannan ciyaswa da yayi wa in bakhila biha wa mana'aha an wa yayi ruwa ya hana su haƙƙin da ya kamata ya ba su falil mar'ata an ta'khudha min mali ma yakfiha wa waladaha bil ma'ruf duna idnihi ya ce in har ya rowa da halin da komi ya hana ta to wannan mata an ba ta dama falil mar'ati kai mata tana mata mata kai tana kai tana kai mata kai tana da haƙƙi tana tana kina ko tana haƙƙi tana wannan mata tana da haƙƙi falil mar'ati mana la haqqu wannan mata tana da haƙƙin an ta'khudha min malihi ma kafiya ta tana da haƙƙin dokan abin da zai ishe ta ita da iyalan shi daga cikin dukiyarta daga cikin dukiyar shi ke ita da iyalanta tana da dama ta ɗauki abin zai ishe ta da ita da maka fiya wa waladaha abin zai ishe ta ita da ɗiyanta ta shi maroci ne a nan ya halitta ta yi sata sata ba sata ba ce ya sata sata ba sata ba tun da ba da baka ɗauka ya ce duk da ba tare ba ta da musulunci ba amma a ce bil ma'aruf an ce wannan ita kanta kanta don ta samu dama kuma ta huce gona da iri da kudin biki da kudin kwalliyar ta wata ɗauka a cikin kayan duki haka wasu a wasu rabe an ce ta ɗauka a a bandar harkokin ki daban na morewa wannan bil ma'ruf an san matsala ta dole ki abu abu nake dole abin da yake na dole bakin bukata zaki ɗauka kake cikin jimala ya ce kaza aika hadisi ya zo ma an ce ana iya sata eh ba haka bane ba Allah ya san hakikanin lamari Allah da aka baki damar haka nan kan bukata ce ta matsala ta daruwa abin da yake wajibi bi shi ne ba a ce ki ɗauka gulgwadon wajibin abin da ke na tilas kenan wanda aka ɗora mana dole duk da wannan shi ka maka shi ma hujja madogara ka abin da ba bane haka ba ana aisha qalat to ba ka hujja kenan inda haka abin ya samu ruwaya da bukhari ka muslim ya kawo da sauran wurare أنا عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمي فهل علي في ذلك من جناح فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ma ya kafi ki wa ya kafi ba ne ki wannan ruwa bukhari ya kawo haka musulmi ya kawo asha take cewa hindu bintu utuba matar abu sufyan ta zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ya manzan allah in ta kawo kara ta ce inna abu sufyan rajulun ce abu sufyan mutum ne mai rowa mai taurin hannu bai ba mu ta ce la yutini min nafaqati ma kafini wa kafi baniya bai ban abin da zai ishe ni da diyana kina abin abincin bai isa su ta ce illa ma khatmi mali bi gari he in na doka bai sani ba fa hal alai fi zalika min junah ina da laihi ina da zunuhi in haka ya rasulullah tana fatawa ne akwai laihi annabi tabbatar mata cewa khudhi min mali bil ma'ruf kaji ki do ki doki wani abu daga cikin dukiyar shi bin ma'aruf ta kyakkyawa tsakani ga Allah kenan ba gwadon bukata ya kama ya ka fi ki wa ya ka fi ba ne ki gwalagwadon abin da zai ishe ki shi ɗiyanki daidai wannan bukata ki ɗauka a ciki ko da bai baki ba shi ne maganar ta hujjar ɗauka a dukiyar miji ma'ana an bai bada ba an ce wannan hanya in mutum ya gagara amma inda haɓar da gagara ba abu hanyoyi yadda za ta nemi haƙƙin da harko in ta ta yi da bakwai da kace kun da gaba da kun ki ɗauka ki domin matsalar ya samu wani idan ya fahimci kin mai sata kuma an ƙare ba shi ne matsalar da wani miji idan ya fahimci kin mai munahuci bai gane kun kun zai shi ki munahuka kuma shi kenan kishi kun ƙare kenan kayan ku yi haka a neman hanya ta neman ya badan ya ƙara bai isa a nema ya ƙara bai isa to an ayi an yi wannan kenan kuma wani abu ya kasance an mai bayani haza abin da bai isa fa hakuri ne ake wata da matsala wa ake kwana ka wata nan ko da ya samu an yi ya san da wani dalili can ba da ya gabata ba zai ɗauka bakin mamna huce wani na ɓarauniya sai yanzu mun ƙare ciyar da mata ciyar da iya sai nafaqatul walidai ya ka uwaye mataki na uku dan su akwai bambanci abu yace wa minan nafaqatil wajibati nafaqatul aba al fuqara kaji iya daga cikin tiyaswa wajiba tiyar da uwaye talakawa yau mai kudi ne dai ba kai ma kai ma da kai kai ma da kai shi ke baka lambar mutum kawa da urasi mai hali ne kai ma baka zai sai dai isani bai bukata maka mace dai maka sai da kamar isani ba a cewa wajibi shi zaba mutum mata da magana da yara shi ita wannan da kuma da da bai kora mai kai ta mata duk duke ta kai ne sake na ta ga an ka uwaye a mataki ne ana magana abin da ke wajibi aka ba a su uwaye matsayinsu daban ne idan kan yi uba mai hali ne tun da hali wannan sai dai kai isani mu ya kuma kai talaka ne ma sai mai baka haka yi ma baka zaballe ka bashi yace kenan daga cikin min ubin nafaqatul wajibat daga cikin ciyarwa wata ke wajibi nafaqatul aba al fuqara ciyar da uwaye talakawa sai ba wajibi kenan fa idza kana al ibn musiran wal ab mu'sira wajaba ala al ibn ala al ibn an yunfiq ala abi yace idan da iya da wadata shine al musir idan dan mai wadata ne kuma al'abu mu'siran kuma uba babu talaka ne a wannan hali ne wajaba alal bin an yunfiq al'abi wajibi ne ga wannan da ya ciyar da baban shi kuma wajaza lil ab an ya'khudha min mal ibnihi bighayr idnihi ma kafi kuma shi ma tsoho kana da hali ta ubanka talaka iya da bukata shi ma ko da baka bashi ba iya da dama ya doka a kudin ka ya kashi ya ci kudin gaba abin da za a yi ya daga ɓoye kai gari amma in ya ɗauka ya ci halak bai matsawon shi kudi ya matsawon shi kudi kuma shuru shure can daga matsawo sai wa wace kishiya ta yi da kuyi wanda ta kakar da yi wanda ya kakar da ya kashe gudun ya bukaci almai ya bukata tsoho to ko almai ya bukata su kai ba kamata ka mishi ya da gudun shi ba maganar arama mishi ya ce an umara an umara ta bin umar an ammati annaha salata aisha radiyallahu anha fi hijr yatim afa akulu min mali فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطعم ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه عمر بن عمر كيتشا أما شئلو بابا شتكي تو عائشة تبايع تتشو عائشة في حجر يتيم ما ناقل قشينا قشين كل واتا أو كوي وني مرايا wanda yake na wani uban shi ya mutu kenan a fa'a kullu mai mali zan ci daga cikin dukiyar shi kuma za ya bata amsa cewa inna min adaba ma akala rajul min kasab min kasab waladu wa waladuhu min kasabi inna min adaba ma akala rajul min kasabi mai dadin halakkin a wani mutum zai ci ka ci abin da ka nema da kanka abin da ka nema da kanka shine komai zama halakka yace to danka iya daga cikin kamar neman ka ne kenan danka kamar danka kenan kamar kamar abin ka ne kai tsaye ta wannan ruwa ce ake gama cewa ake kawo magana aikin da ɗaye na gari za a ba uban shi na harta magana mutum ko karatun ƙur'ani ne da abin da kai na alkhairi ala ta kai babanka amma na bane tsakanin ɗa ne kai da uba aka gama aikin su ke misali yanzu wani naka ya mutu ɗa ne kai wa ne kane ne inda babanka bane ba to yi da kamar addu'a Allah ya jikin shi Allah gawarta mishi sadaka ma a nasi zahiri dinin ababen ya da addu'a kwarar sadaka tsakanin ɗa da uba ne kai tsaye take kaiwa ka mutu da muka addu'a Allah cikin gawarta maka Allah ya yi maka Allah ma kaza da ta ma addu'a amma magana wani aiki da wani bai maka ba amma ɗa da uba duk abin da ɗaya ya kai ma uba kai tsaye ko da abin da ya alheri ya an gama an liƙa aikin ɗa da uba أن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتحم لي فقال أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أعطيب كسبكم فكلوا من أموالهم رواد أبو داود يروتوك ابن ماجه yace amrun shafi ke cewa abinda ya samu da ganshi da cewa abinda ke hasanin hadisin dai wani mutum ya zo wajen annabi sallama wajen annabi ya zo wajen annabi kenan yake jaji yake jaji tsohon shi yace inna abi istahmali ba an ya rasulullahi babana ya kwashi dukiyata duk ya kwashi istahmali ya kwashi dukiyata sai ne waje mishi anta wa maluka li abik da kai da duki duk na ubanka ne da kai ita duk na shi ne kayan shi ne eh kayan shi ne cikurin kai kayan shi ne cikurin mai matsalai eh da kai da duki duk na babanka ne ya ce kuma ya matsala ke ce wata sanama inna auladakum min adaiba kasbikum diyanku suna daga cikin halacci neman ku kamar kayanka ne kamar bai naka da kai naka kayanka ne danka kayanka naka ne na ta fakulu min amwalihim ku ci daga cikin dukiyoyinsu eh ka ci kura wannan mataki na sai nafaqatul aqrabin almuhtajin mataki na hudu ciyar da yan uwa na kusa mabukata dan uwanka ne iya da matsala shi ma iya da haƙƙi a kanka kana kallon shi matsala ba kace a tunda ba wani bane ba wani ba ba yana higa ba a shi ma iya bukata kuma ka taimaka mishi ya kawo hujja akan haka kala ta'ala wa ati dal qurba haqqahu wal miskin ibn sabil Allah jiro Allah ce ka ba dan uwa haƙƙin shi gare da haƙƙin dukiyarka duk abin ya ya bambanta haƙƙin amma ya da haƙƙin Allah ce haqqahu ka ba dal qurba haqqahu da talaka da ɗan hanya wa ƙala ta'ala fa'ati da alƙurba haƙahu wal miskin ibn sabil dalika khairun ladina yurjuna wajha Allah ko to ulaka humul muflihun Allah ya ce ko ba fa'ati da alƙurba haƙahu wal miskin ka ba dan uwa dangi haƙƙin shi da miskini da dan dan hanya wanda gudure yanke mishi ce zalika khairun yin haka basin shine mahi alkhairi gawa lilladhina yuriduna wajha Allah ga masu neman yarda Allah wa ulaika humul muflihun wannan masu wannan sune masu samun rabo gobe kiyama bayan wannan ayoyi yace an tariq al-muharibi qal qadimna al-madina فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وبدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك yace mun shigo madina iya zawa madina yace kullun sai ga manzo sai ga manzo Allah sallama qa'imun ala minbar annabi iya tsaya kan minbari su shigo dai yana huduba kenan huduba ya khutubun nas iya huduba iya cewa yadul muti al uliya hannun mai badawa shine a sama mahihici kenan wabda bi man ta'ul ka fara da wanda yaunin shi ke kanka eh kenan duk wanda wajibi haƙƙi ya zama haƙƙi a kanka da shi zaka wanda mai girma haƙƙi da shi zaka fara yace ummak babaka wa abak da babanka ka gana sun mutu a cikin haka magana kullum aka magana uwa shi abu ne babu babu ne bana da zaka iya gyara ba kai kuskure ma maza a yau abun kuskure da mu muke wadi maza ne a gaban su a haka annabi da kullum kullum ka uwa gaba wajen kyautawa rasul waye ya mahi girman haƙi akai na kyautawa ya ce ummaka kuma ha ya ce ummaka kuma ha ya ce ummaka kuma ha ya ce babanka haka annabi hudu haka ga tsara ya ga hakuri kullum kuma kwa ka diba abin abin akwai cancantar haka nan gaskiya ka diba da matsalar ciki hadarin ciki hadarin aiwa gashi abu da an san dai da hadarin da take hadarin da ta dauka kan shi gaskiya ba ibin da nawa ba da shi ma da nashi bangare guda amma ana magana waye ana magana aka ce waye number 1 na horko shi na gace ya sa uwa a gaba kuma an ce masu haƙƙi bai da wannan a haƙƙi ne kuma ka ce wannan baka halaka wadan ka amma da ita ce mai girman haƙƙi gaskiya yace ummaka babaka kuma ce ba a baka babanka uktak uwarka akhaka dan uwanka yace summa adnaka adnaka kuma dai mai kusa mai kusa da wannan da kidan kullun suna kusa da kai haƙƙin su akanka na me sai kana ruwaye jero cikin wanda ya kamata ka kula da su aka jero uwa uba yan uwa kowace magana kenan da duniya wanda ke da kusa da kai illa kurin bambancin haƙƙin ne ya bambanta daga wane zuwa wane akwai wanda tilas akwai wanda ba tilas ba akwai wanda mustahabbi ne akwai wanda yake mana wajibi ne sai ya ce wa ƙala ta'ala ya sa'alu na kama da yunfiqun na ganin in muka fara da wuya za mu yi da wannan fatalakin kamata ya yi muhara da ita sai ina ganin ya kamata mu tsaya kurin yamma daga mun juyo mu hakon daidai magana ta bayan hadisin kin ayat da ya fara kawowa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته